الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد صلى الله على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سنا بقية الله في أرض صاحب الأصل والزمان أرواحنا له فداء وبايا تفسير سورة آل عمران har kamar tashi biyu mun koma uku muna karatu dangane da ayoyin da ke magana kan hikimomin ainihin juya ranaku jujjuya ranaku tsakanin muminai da makiyansu wani lokaci a ba wannan ranar ta zama gare shi akan wannan wata rana kuma ga wannan akan wannan inda Allah ta rike cewa tilkal ayyamu nadaruha bainan nasi wayannan ranaku mukan jijjuya su tsakanin mutane wato wata rana gare ku wata rana akan ku kuma ya faɗi hikimomin wannan ya ce li alamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wannan hikimomi don Allah ya san wanda suka yi imani mun faɗi sanin Allah ba fitar da abin da bai sani ba ne nuna shi ne zahiran kowa ya gani sannan kuma ya ɗibi shahidai wa ya tafi minkum shuhada sannan kuma sai ya ce wali mahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin kuma ya muminai tamhisi wanda muka ce an tamhisi ba an mashi ba sauri daban wani ta fasarin cewa ta ta yake ne fasara shi da cewa tsarkakewa ne nan ya ce wale mai sallallahu ladina amanu ya ce li ɗahirahu wa yasfiyahu min adh-dhunubi wa in kanat ad-dawlatu alayhi ya tsabtace su ya tsarkake su ya zaɓe su tudun tasbiya ya tsabtace su daga zunubai ko da daula tana kansu ne mato ma'ana juyi juyi ya hau kansu ma'ana wannan karan su aka karkashe sai kuma ya ce wayan haƙal kafiri ya ce wa yuhlikuhum wa in kanat alaihim in kanat alaihim kuma ya halaka a dama an ce ma wannan to ne ai ya fara ya daina kuma an ce ma akwai matsalan sawun sauti mai waya sami ya sami iskal ban sani ba halaka kafirai ya ce mahaq almuwal mahaq na su shi kalilan kalila mahaq yana nufin tankwara abu kaɗan kaɗan duk bayan mun yi wannan bayanin na cewa ainihin cewa wannan cikin hikimomin Allah ta'ala domin nasara in ta zo rana ɗaya rak ba a shirya mata ba to za a sami matsaloli na farko za a sami matsaloli da wanda suka yi nasara saboda ba su tabriyantu ba za a sami matsala ma da wanda aka yi nasara a kansu duk za su zo su ce su zama 'yan aman ba su ji jiki ba sai su ci gaba da abin da suke akai sai abubuwa su zawo su rike rikici saboda haka wannan bi wannan jarabawa mataki-mataki akwai hikimomi a ciki to shi wannan ka dangane da tamhis ne wani abin da ya ban sha'awa wani littafi wanda akwai wasu matasan sharifai da suka kawo man ziyara kwanakin baya a cikin shawarorin da na ba su sai na ce in za su kai ziyara wajen malamai su rika zuwa masu da buzurin littafi sai ba su shawarar wani littafi to habil ukul suka ce za a samu littafin ce wanda nake da shi tsohon bugu ne amma yanzu zamanin net za a iya samu a net amma musu aka iya suka yi downloading sai ko suka buga za a bugun ma ya fara fitowa sun ba da kofi guda ainihin kenan amma bai sai suna cikin bugu din ne yanzu to wannan littafi to habil uqul an al rasul ruwayoyi ne daga a'immatul ma'sumin daban-daban wani babban malami cikin malamanmu na karni na hudu wato takamaiman tarihin wafatinsa ba wanda ya sani sai dai ana cewa sun zamani da sheikh saduk amma malumi ne sheikh saduk ya yi wafati hijira 381 ne to kuma wannan ga alama shi wannan malamin ya rasu kafin shi tun da shi sheikh saduk ya karba da gare ya ɗauko hadisai da gare shi shekul mufid ma ya ɗauko daga gare shi mai wa an haife shi tun hijira na da ɗari biyu da wani abu ya rasu a shek- hijira na ɗari uku da wani abu to ma- wannan malami ya shara da abu muhammad hassan bin ali bin hussein bin shu'ba al-harrani ibn shu'ba al-harrani to a wannan littafinsa ne abin da ya ban sha'awa shine ai, a- littafi biyu ne aka hada a tafi ukul a can karshe an kawo wani littafi wanda shi ma'abocin tafi ukul ya rubuta sunan littafin at-tamhis to kamar yana fassara walima hisallahu alladhina amanu kawai kamar fas- gaba ɗaya littafin fassaran wannan ne zai dai kyau mutum tun da yanzu ba sai ka sami bugaggen littafi ba ba sai matasan shirifai sun fito da shi an samu ka samu gaji ba za ka iya zuwa ta net ka, ka duba ka, ka sa tuhabir qulu uqul an alin rasul to in ka a ci tamhis din littafi ne kusan da guda dangane da yadda ya nuna cewa lalle fa shi mumini dole sai a mashi tamhis kuma ya kawo ayoyin da suka yi magana dangane da tamhisi banda wannan akwai waɗansu kaga nan yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga shi ma wannan bangaren tamhisi bai liyabluwakum din ya gwada ku ya kawo tamhisi a matsayin jarabawa ne dole a jaraba mutane a san yaya suke sai kuma ya ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabr was sala inna allaha ma'as sabirin ولنبلو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wannan ya gabata a bakara to kaga shi ma ce la nablu wannakum sai mun gwada ku yace ya ayyuhal ladina amanu la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd annan amma idan yana tafi cewa za a gwada ku da wani abu na farauta don a ga wane ne li alam man yakhafu li alam Allah man yakhafu bil ghaib in ya san wake tsoron wake tsoron sa a asirce sai kuma a wani wuri kuma yake cewa wale alamalla wale al- wale wale alamal ladina nafaqu wannan yana- yana tafi za mu karanta shi ba da jimawa ba a nan Ali Imran sai ce am hasibtum an tadkhulul janna wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wannan shine zai zama karatun mu na yau shi ma duk babin tamhisi ne sai ce am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma ya'tukum mathalul ladina khalaw min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zurzuru yana bakara ya wuce Kuga, duk- duk wa'annan tami sai ce a hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amanna wa hum la yuftanu wala karfatan alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sai kawo kuma wa tilka al-ayyamu nudawulu ha bainan nas wa la ya'lamu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum shuhada sai ce wa li yuhissa Allahu alladhina amanu wa yamhaqqa al-kadhibin sannan kuma ya kawo waliyabtari Allah ma fi sudurikum shi ma yana nan gaba a cikin Ali Imran Allah ya ya jaraba me yake- me yi a cikin zuciyarku don cikin jaraba ma har ma akwai inda Allah ta yake cewa sai ya gwada ya fidda walija to sannan ya kawo waliya mahisa ma fi qulubikum waliyu mahisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur yana nan tafi a cikin Ali Imran nan nan gaba kadan waliyu mahisa waliyu mahisa ma fi qulubikum ya tamhisin abin da ke zo ma'ana ya jaraba ya fitar da kaga jarabawa wato kenan lazimi ne domin babu jarabawa ba ba ba- ba a ta- ba a sanin wane ne ina mutum ya kwana a wani matsayi za a bashi jarabawan nan ba don ba a son mutum ake jaraba ba don an- don ana so ne a gwa- a- a ga darajarsa amma mutum ya karanta wannan littafin zai ji tsoro sosai don ainihin akwai ruwayoyi da yawa wanda suka nuna cewa ainihin kama akwai babin babin farko babu sur'atul bala'i ilal mu'min cewa wanda amiru mai ke cewa in dai mutum tare da mu yake to lalle bala'i zai zo masa da gaggawa har ma akwai wanda ke cewa ainihin ma in ka kwana arba'in ba wani bala'i to ka ka gane cewa allah ba yana son ka ba kai kwana arba'in cir ba wani bala'i saboda haka ma sun kasance idan ma mutum bai ji- bai ga wani abu ya same shi ko ciwo bai yi ba to zai ce to ko kuma dai anan an- an ba shi duniyan ne ya ci kawai bai da rabon lahira domin ainihin da'ab ɗin masu samun lahira shine jarabawa a duniya a fahimta wannan littafi yana da ban sha'awa mutum yana yana da kyau mutum ya karanta shi a tamhis insha Allah ba yana da yawa bane ina jin yan shafuffuka in ka dan zauna ka kar- za ka iya karancewa nan da nan. na san yan wani aka ce a karatu sukan shiru ne sai dai a karanta musu to wannan ba zan karanta ba to za mu za mu ɗora karatun a- aya ta gaba bayan bayan magana kan tamhisi din nan sai kuma jidde magana a cikin a jika babin tamhisin ne dai sai ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wannan aya 142 al imran am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina amanu walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ko tsammani kuke za ku shiga aljanna tun Allah bai san waɗanda suka yi jihadi a cikinku kuma ya san waɗanda suka yi dauriya ba wannan na fassara shi ne a lokaci amma ma'anawi kamar lalle muka zo magana ba muna cewa Allah bai sani ba ne don Allah ya san ko yawa kuma mun fassara cewa ma'anan asalin Allah din shine ya nuna mutane su sani kaga su- ya bayyana ke duk haka ne wasu kan ce ya sanar amma ba yan- ba ya sanar ya zo a lokaci ba da haka ne sai ce li- yu'al- walam yu'allima ba ya alamma wato kenan tsammani kuke za ku shiga aljanna tun ba a gwada ku ba an ga suwaye suka yi jihadi a cikin ku suwa suka daure mene wannan tambaya ai kaga amsa na kunshi a ciki tsammani kuke za ku shiga aljanna tun ba a gwada ku ba an ga suwaye suka yi jihadi a cikin ku suwaye suka yi dauriya tambaya zai yiwu kenan ku shiga aljanna ba a gwada ba a ma'ana ke suwa ne ke shiga aljanna alladhina sha- jahadu wa sabaru ko ba haka ba wanda suka yi jihadi suka yi daure to sai an gwada an ga suwa suka yi jihadi suka wa suka daure nan nan mai sharhi na ibn mugune yake cewa hadha huwa thamanul janna wannan shine kudin aljanna farashin aljanna ke inda Allah a wajen Allah aljihadu jihadun ka yace jihadun wa ikhlasun wa sabrun wa thabatu to kun ji kudin aljanna ke Kala- kalale a baka tsaf aljanna kalale wa'annan kudaden jihadi da ikhlasi da dauriya da dakewa to kaji waɗannan su ne farashin aljanna to kaga kenan baya da ai ba haka suka ce mana ba wannan magana da su ake da saban ake ake ce musu am hasibtum suwa ne mu'minin zamanin annabi su ne suwa ne da ibaran ama ama me suke ce musu yawa sahabbai ni na san wannan raini ne dun yana na san yanzu a zamanin yanzu bayar za a yi wani yana sai da naman miya ya je za su shiga aljanna ma ya'ni la tahsabu ya- ma'ana kar ku tsammata kar ku tsammaci shiga aljanna ba tare da an gwada ba ba kar ku tsammaci shiga aljanna sai Allah ya gwada ya fidda masu jihadi da masu doriya walamma yujahid man yujahid wa yasbir man sabara minkum mana butun da tun ba a ga waye ya jihadi a cikin ku ba kuma waye ya daure ba wai- walamma yujahid man man yujahid tun mai jihadi bai jihadi wa yasbir man man yasbir minkum kuma mai dauriya ya dauriya da su tun ba a yi wannan ba ma'ana sai an yi wannan sai an kawo jihadi an ga waye jihadi waye danna a guje waye makirkita a karatun mu na baya akwai a ranar Uhud an ce bayan ana komawa manzo Allah ya lura da wani ya rufe kansa da ya kwanta ya rufe kansa da garkuwa alhali lo ummu umara tana komawa tana kare shi sai ce- ba ta kuma da garkuwa sai ce kai mai garkuwan nan tashi ka tafi zuwa jahannam sai ku tashi ya danna guje ila jahannama ka soka sai ya ce ma ummu umara dauki garkuwa ta dauki garkuwan tana komawa kai mai kai mai lullubi da da da, da turs wannan garkuwa tashi ka tafi jahannama ya ku tafi da na guje ya ce umma mara ɗauki garkuwa ta ɗauka ta yi jihadi wajen kare manzo Allah Su ɗanta ya so ya gudu ta ce ina za ka za ka bar Allah da manzansa ne ya dawo ya dake aka kashe shi har manzo Allah ke ce mai wannan wannan mutumin in mu'ara she kashe danki she kashe danki sai ta fizgo shi akan doke ta kashe shi yau madalla kira ma to kaga waɗanda suka dake ke to har ma aka ce shi da ummu umara ta tambayi manzo Allah a lokacin ta ce ya manzo Allah kai ma addu'a an kasance da raka kai aljanna sai ya mata wannan addu'a ta ce tun daga nan bata damu da komai ba komai zai faru tsaf to sai an yi gwada jihadi to da aka yi da aka yi jihadin an yi jihadin wasu sun gudu wasu sun dake alhali kuma an ce za ku shiga aljanna tun ba gwada ba an ga masu jihadi a cikin ku a cikin ayashi tafsirin ayashi daga imam sadiq alaihi salam dangane da wannan aya ya ce inna allaha huwa alamu bima huwa mukawwinuhu qabla an yukawwinahu wa hum dhar Allah masani ne shine mafi sani ma ce shine mafi sani da abin da ya kawwana kafin ma ya kawwana shi tun mutane suna alamu dhar tun ba tun ba a halicce su ba an yi an yi an yi an yi mutane an yi mutane a alamin zar wato ruhin su aka yi ba a musu gangan jiki aka kawo tun kafin lokacin kafin ma Allah ya riga san abin da kowa zai tun kafin ma saboda haka wallan ma ya alamin lahu ba yana nufin Allah zai sai abin ya faru da Allah ya sani wa alima man yujahidu mimman la yujahid kuma ya san wa zai jihadi waye ba zai jihadi ya riga sai kama annahu yumitu khalqahu qabla an yumitahu kamar yadda yadda yake matar da halittarsa kafin ma ya matar da su walam yarahum wa mautahum wa hum ahya bai kuma nuna musu mutuwansu ba alhali suna da rai yawa suna da rai ba su ga mutuwansu ba amma ya san mutuwansu na saurar da mutum zai mutu wato wannan wannan ibara yana nuna maka cewa sanin Allah da abu wannan wannan abin da muka karanta yana cikin tafsirin ayashi dangane ba sanin Allah da abu tun kafin ya kasance ne saboda haka ba ba ba wale alamar abin Allah ya sanar a nan ba ma'anansa abin Allah ya sani a nan ba ma'anansa sai an yi sannan ya sani ba ma'anansa shine Allah yana gwadawa ne fitar don ya zama zahiri ga domin shi ita ana cewa shi adalci ba kawai ana aikata shi bane ana nuna an aikata shi adal an fahimta ai adal ana cewa adal ba yin adal a kawai ake ba ana nuna an yi ne yanzu makaddara yanzu da bisa sanin Allah ta'ala ya san wanda zai zo duniyan nan ya aikin wuta ya san wanda zai zo duniyan nan ya aikin aljanna sai kawai sai mutane sai bai kawo su nan ya gwada su ba sai kawai ya datsa ya ce nan wuta nan aljanna aka ce me yasa sai ce ai saboda wannan ko na kai kuma duniya ma'aiki a yan wuta za ku yi saboda ku tafi wuta me yan wuta za su ce ta ce shine ba a kai mu mun yi ba a gani a kai mu a gani mana kaga sai kaga kaga za a ce wannan wanda zai ce shi dai an kware shi aka kawo aka yi shi aka wurgo shi wuta a ce aka ce ai Allah ya san cewa ko ka je duniya ma za ka aiki yan wuta ne shi yasa masu ta kawai ce ka wutan ka wuta to ga ka hakan da tambaya tunda Allah ya amfani da ilmin sa ne yayi yi haka nan tambaya Allah ya adalci yayi ya adalci saboda shi adali ne amma tambaya ya nuna adalci yawa ya nuna an gani a saboda to adalci kuwa ana yi ana nuna an yi ne don haka ma kaman ko da ko da mutum alkali ne ba yana aiki da abin da shi ya sani ba ne yakan zo ne a gwada a kotu a bayyana komi kowa ya fahimci haka abin yake ba sai ce ai na san kaza tafi kaza a ba da za a yi ɗauye ya ce ya hukunta mutum da abin da shi ya sani sai an kawo hujja a gaban shi zahiri kowa ya ga haka ne an fahimta saboda ita adala ana nuna an yi ta ne saboda ka ga Allah ya sani a nan yana nufin Allah ya nuna ne an fahimta ya nuna ne don babin zahiri a ga cewa eh wani ya zo ya ƙe jihadi ko ya yi jihadi ya danna a guje ko ya kasa da wuriya ko ya yi kaza ko ya kaza to kaga shikenan yanzu aka zo ana cewa ina mujahidu fi sabilillah ka san ba zai taso ba ba shi a ciki kun ba shi a cikin sabiru inna ma yau fa sabiru na ajrahum bi ghairi hisab kuma a mala'iku suna shiga wajen yan adam suna cewa suna cewa da su salamun alaikum bima sabartum to kun ga aljanna ladan dauriya ne a ce salamun alaikum bima sabartum to dauriya ko akan me ake daurewa akan musiba saboda haka idan idan ba musiba ba aljanna ke tunda ba daure ba dauriya kun ba ladan dauriya an da ke cewa mu da mutum zai karanta wannan littafin da nake a tambayi sannan zai ga duk bayani don gani cewa lalle ka masa'ib ka dole kawai a shirya masu ba su hanya kenan da da wata hanya ba masa'ib din ba da an yi ma da da da da da an yi ma manzon rahama amma sai zama bala'o'i suka fuskanto shi ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون kun kasance kuna burin mutuwa tun kafin ku riske shi to kun gan shi kuna gani da idanunku wannan ta sauka ne dangane da nan yana cewa ba'adin sabai wanda ba su je badar ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai suka suka ce ina ma sun je badar su samu su yi su shahada to sai suna fatan to tun da basu je badar ba Allah ya kawo yaƙi wa kano ya tamannauna an ya shahadu gazwatan li yafuzu bi shahada suka samce suna burin yaƙi ya zo domin su sami su rabauta da shahada walamma shahidu uhudan wajadul jidda wallawal adbara la yawalluna ala shay yayin da suka zo suka suka suka halarci badar suka ji zafi suka ji da wahala suka juya baya ba sa ba sa waiwaiwa kaga wasu kenan sun sun kasance suna burin wata rana waƙiya ta zo su handami shahada sai waƙiya ta sai suka danna a guje cansu na shahada ya zo amma kuma shi kenan sai kuma aka gudu to ka gani shi ne Allah ta'ala ke cewa ai kun kasance a da ai kuna burin mutuwa wato a tabarkin Allah kenan a kashe kuma Allah to gashi kun ga mutuwa da idanu kuna gani amma nan sai aka juya baya wala karkuntun ta naunar mota yana ya ce bi shahada don akwai kamar za mu karanta nan gaba akwai bambanci tsakanin mutuwa da kisa da ana iya cewa an kashe mutum amma ba za a ce ya mutu ainihin za a ce shahada ne za a ce cewa an kashe shi min qabla an tarqahu min qabla an tushahiduhu ma'ana tun kafin ku riske shi ma'ana ba ku gan shi ba da idanu wa ta'arfu shiddatahu kusa kaga tsananin sa وقد رأيتموه وأنتم تنظرون معاينين له حين قتل دومكم من قتل من إخوانكم wato ainihin ba kun gan shi da idanunku yayin da aka kashe wasu a cikin ku ana ana ana gani ana kashe wannan an kashe sabon manzo Allah 70 a ranar Uhud kuna ganin da nan an kashe wanda aka kashe cikin yan uwanku a cikin tafsirin ƙummi daga imam sadiq salam dangane da wannan aya ya ce annal mu'minina lamma akhbarahumullahu ta'ala billazi fa'ala bi shahada'ihim yawma badar fi manazilihim fil janna ragibu fi dhalika faqalu allahumma arina qitalan nastashhadu fihi nastashhadu fihi fihi ya ce ainihin mumine yayin da Allah ta'ala ya ba su labarin abin da shahidansu na ranar badar suka tafi ya zuwa gare shi na matsayinsu a aljanna aka ba su labarin gidajensu a aljanna sai suka yi kwaɗayin su ma su sami irin wannan sai suka yi addu'a suka ce Allahumma arina qitalan nastashidu bi Allah ka nuna mana yaƙi don mu samu ma mu shahada a cikin sa fa arahumullahu yawma uhudin iya sai ranar Allah ya nuna musu wannan a ranar badar falam ya subitu sai ba su dake ba ba su dage ba illa man sha Allahu minhum sai wanda Allah ya so a cikin su to wannan an dama an ce ban da matsala amma yana yi ana taba ne ko ba tunda yana yi me na tabansa kuma kila suna tsammanin suna gyara ne amma kuma ana yi ana ta ba in dai sawun ɗin ya tsaya kyale shi mana sai wayanda suka dake ba yana nufin kowa da kowa bai dake ba ne akwai wanda ya burin shahada ya kuma ya tsaya ya dake akwai wanda ya burin shahada ya gudu shi ne sai ce ka zarika ƙauluhu wala ƙarkuntun ta mannawanar mota al'aya shi ne faɗin allah ta'ala wala ƙarkuntun ta mannawanar mota wannan aya to sai aya ta gaba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Allah ta'ala yake magana yake cewa manzansa sallallahu alaihi wa ali ba wani ne ba illa manzo kuma kafin sa manzanni sun wuce kada halabar makamai manzanni sun wuce kafin shi an yi manzanni shi manzo ne kamar sauran manzanni ke afa in mata au qutilan qadabtum ala aqabikum yanzu in ya mutu ko aka kashe shi za ku juya ya zuwa bayan ku aqib inda kake da ke za ku koma inda kuke da ma'ana ma'ana inda kuke da a kafirci ke dama can ba ku san shirya ba sai Allah ya turo manzo to yanzu in aka kashe manzon ko in ko manzon ya mutu to za ku koma inda kuke da ne wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda ya koma duk inda yake da ya koma baya gidan jeke to bai cuci Allah da komai ba ma'ana kansa ya cuta wa sayajillahu shakirin Allah zai sakanta ma masu shukura wanda suka dake kenan suka daure wannan kuma shi ma ta sauka ne saboda a lokacin an firgita da saboda wani mai mai kuwaye kuwaye kuwaye ce ya an kashe ya faɗi sunan manzo da ƙarfi ya ce an kashe shi to sai ya zama na ainihin duk sai aka gigita wasu ka fara zuba a guje cewa to ai ma an kashe annabin to ai shikenan na ce ya ƙare to shine sai Allah ta rike cewa to ai shi manzo ne kuma kafin shi an yi manzanni na mutuwa rigar kowa kowa zai mutu baya buƙa wajen rabbi kadir jalali wal ikra ya ce sanadiyan saukan wannan aya a sarari yake cewa saboda wani ya kwanza mai ihu ya ce kutila muhammad aka ya ce akwai ma wanda aka ce ya ce shi ya kashe shi ya ce kataltu muhammada mun karanta baya wanda ya yanka ihu cewa shi ya ce ya kashe shi to shi kenan sai aka fara yaɗawa an kashe su mushrikai suna ta yaɗa an kashe muhammad su kuma sai su mumini suna cewa an kashe annabi an kashe annabi to sannan fa fanqalabu ala aqabin illa qalilan minhum sai suka juya bayan su sai kaɗan daga cikin su kuma ala alal aqab sarahatan yana nufin koma mu kufur ne amma nan ba ainihin yana nufin su imani dangane da wannan mun karanta abin da ta zo a tafsirin ayaki cewa asalin faɗin wannan saukan wannan shine wanda su suke suke fatan su sami shahada sai gashi kuma ranar shahada ta zo akwai wani hadisi kuma mai tsawo a cikin kafi wanda ba duka za mu karanto ba wanda ya shafi wannan ba za mu karanta da isnadinsa ya zuwa abi abdullah alaihi salam daga ali bin hussein a cikin wannan hadisi mai tsawo akwai wani bangare na cewa a cikin littafin sai na cewa wata kofin natan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ku kuma ji tsoron fitinan da ba ta shafan wanda suka yi zalunci su kaɗai a cikinku yana a cikin maganar ne dai sai ce kuma inna an zanna fi lailatul qadar yadda yana bayan dangane da inna an zanna fi lailatul qadar a nan sai cikin maganar dai sai kawo wannan wa ma muhammadun tun da yake hadisi ne mai tsawo ba duka muke so mu karanta ba illa wanda ya shafa wannan sai ka wannan ayan wa ma muhammadun illa rasul har ya zuwa wasai da shakir yace yaqulu fil ayatil ula ayan farko abin da yake cewa a dunkule shine inna muhammadan hina ya mutu ya ƙulu ahadal hilafi ya amurin lahi azza wa jalla mazata lailatul qadr ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa yayin da manzo Allah ya rasu yayin da ya rasu to masu masu saba ma masu i'alul khilaf wanda suka saba da shi za su ce ai to ai shikenan lailatul qadr ya tafi da tafiye shi fa hadhihi fitnatun asabatkum khasa wannan fitina ce da ya same su kaɗai wa bihar tardu ala aqabihim li'annahum in qalu lam tadhhab fala budda an yakuna lillahi azza wa jalla fiha am tanan sai su ga cewa idan suka ce bayan manzo Allah akwai lailatul qadar to zai zama kenan akwai al'amari kenan wa idza aqarru bil amri lam yakun lahu min sahibin bud in kuma suka yi ikirari akwai al'amari to zai zama akwai sahibul amr kenan tunda a cikin inna an zama fi qadar akwai sauka da al'amari am amr an sami da ake ce amr to amr din nan idan ya zama ana saukar da al'amari ne a lailatul qadari wa ake saukar ma al'amarin tambaya wa ake saukar mata al'amari in ana saukar da amur a laylatul qadar wa ake saukar ma amur a lokacin manzan Allah yau wato da ba manzan ko fa ba laylatul qadar ta kare kenan ko ko har yanzu ana saukar da amur in har yanzu ana saukar da amur wa ake saukar ma ina za ka tambayi wani ka ce ana so har yanzu a laylatul qadar tana aiki an ce an ce fiha yufarqu kull amrin mai hakim tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha tana zartar tana saukar da mene bi amr me ma'anan amr shi da wasu sai su yi mishi wani fassara ne da wani ba su gane cewa akwai wani wanda ake saukar mashi da al'amura inda akwai wanda ake saukar mashi da al'amura shine sahibul amr to akwai sahibul amr yanzu akwai sahibul amr to shi kenan wannan dai wato kenan shi ya kawo cewa yana ne ya fassara fitina din akan cewa ya kawo na aice da wa'anda ayan da take cewa ita ko fitina da kuma ayan da ya qadar da ayan wa ma muhammadin illa rasul sai ya gwama su ya fitar da su da cewa akwai fitina da mutane suke ganin cewa ainihin daga cikin fitinan har da cewa fitinan laylatul qadar ko za su ce ta ɗauke lokacin annabi tun da ba wanda za a saukar ma da amur in kuma sun ce za a saukar da amur zai zama akwai amur din yana da sahibul amur kuma za su yi itirafi da sahibul amur kuma ba za su taɓa itirafi da sahibul amur saboda haka za su ce in ba ka san akwai sahibul amur ba za ka ce akwai amur za ka ce ba amur ɗin kenan har wala a cikin tafsirin ummi a kissan uhud da, wanda, da, da kashe wanda aka kashe da kuma manzala sallallahu alaihi wa ali an umarce shi da ya yi sallah ga wanda aka kashe ya rufe su a makwantansu sai ya kabbara ga hamza kabbara saba'in iblisu sai ya kururuwa a madina da ƙarfi iblisu ya ce wasaha iblisu bil madina iblisu ya je madina cikin gari tunda an bar an bar mata da yara kissan uhud an bar mutane akwai magani sai sai suka ji ƙara da ƙarfi mai iblis ya ce kutula muhammad فلم يبق أحد من نساء المهاجرين إلا خ... إلا خرج وحر... إلا خرجت حرج إلا إلا خرجنا نيكا ما تيجي wato ba ba wasu daga cikin matan muhajirin faris sun fi fito da jin wannan duk mata suka fito daga gidajensu wa kharajat fatimatu binti Mu- rasulullah sallallahu alaihi wa ta'adu ala qadamaiha ta, m- ah, fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa ta fito tana tana gudu da akan kafafunta hatta wafar rasulullah sallallahu har sai da ta ga manzo Allah sallallahu ta je gare shi wa qadar bayne dai ta zauna gaban sa fa kana idza baka rasulullah sallallahu alaihi wa baka in manzo Allah ya kuka ita ma ta yi kuka wa idan tahaba in intahabat em, eh, nahab at- eh, in intahaba ma'ana tanaffasa na shadidan numfashi kankarfa ka san mai kuka akwai kuka akwai num- jan numfashin mai kuka din nan in ta yi wannan shi ma shi sai shi ta ba shi ma shi ma ita in ta in yayi sai ta yi ta wato wannan wannan ya nuna cewa eh, kururuwan an kashe manzo Allah ba kawai a a ma'arka aka ji ba har garin Madina ma duk sun ji wannan iblis ya je ya yanka iko iblis nan ya sha yin abubuwa kun ga ko karatunmu na shekaran jiya an ga wani mutum dogo ba a ba wanda ya san shi wasu suna cewa kamar daga cikin banu mahazum ya zo amma dai ba a gane shi ba ya ce abdulrahman bin auf ci gaba da abin da ka za ka yi shi ka fa'anta ala tsawab to wa- wa- wala Allah, wane ne wannan anya ƙurai shi za su ga wani mutum har banu mazun ba su gane shi ba ko da yake kan zo a sifan wani wanda aka sani amma wannan dai an ce wai ba a san shi ba amma dai ana jin ba ƙurai shi dogo ya miƙe ce abdurrahman ci gaba abinda ka yi niyya fa anta ala sawab abinda kake daidai ne kai daidai to kaga to yannan sai iblis ya je kururuwa sai ya zama ya- ga mutanen madina duk mata suka firfito cewa an kai an ba ma da jin wannan kutular muhammad ai ka san wanda ya faɗa ka san ba mumini ba ne ko Ka san- yanzu mumini zai faɗa wannan magana mumini ya kamata ya ce fa inna muhammadan qad mat ya kamata ya ce mata muhammadu yawwa haka ma sai dai ce mata tuwa fiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi ba dai ce mata muhammadu ba, ko kutula muhammadu sai su mu'min za su ce an ce fa an kashe annabi ha ba amma ba dai su ce an kashe wanda zai kira shi da suna gatsar haka sai dai iblishi ko mabiyin shi a cikin rawdatul kafi daga hanan daga babansa daga abi ja'far ya ce mutane bayan ma- a- a- ahalin ridda ne bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi, sai mutum uku sai ce sun tambaye shi su wani ne uku din sai ce miqdad bin al-aus da abu dhar da salman al-farisi farisi rahmatullahi alaihim wa barakatuh sannan daga baya wasu mutane suka fara ankara sun ma'arafa wa nasun ba da ya sai wasu kaɗan kuma daga baya suka wato nan nan take dai uku ne suka dake saura kuma daga baya hankalinsu ya fara dawo musu ya ce haula alladhina darat alaihim raha wannan su- su ne wanda ainihin dutsen nika ya kewaye da su su ne kudu kenan su ne kuma suka dake tare da amirul mu'mini har aka zo da shi aka tilasta shi mu baya shine kuma faɗin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib fa- ala akibai falan yadurra Allah shay'an wa sayazillahu shakir wannan yana nufin akwai me me ban sani ba dama an ce man za a samu matsala da sauti amma ni ban san da nisa matsalan yake samuwa ba wani lokaci ya zo wani lokaci ya koma wannan wannan riwaya din ya fassara ah, inqilabi ila al-aqib ko ma ka ce masa ridda da ma'anan an riga an ce in ya- in ya mutu ko aka kashe shi za ku koma bayan ma'ana in an kashe shi ma'ana ba an ce an kashe shi a Uhud ba to in an kashe shi za ku koma baya ne ɗaya kenan to kuma in ko ba a kashe shi ba wata rana ba zai wafati ba to shi kuma idan kuma fafati ya zo masa shi ma za ku fasa ne to muna iya ce maka ya faru a duka biyu wasu ba'alin mutane ba ce kowa warkuwa ba in kalabu ala kabim yau ma uhudin menene in kilabi alal aqab yana nufin sun koma suna bauta ma gumaka hasha ba abin da yake nufi kenan ba kun san wannan mutane sukan ta surutu suna cewa shi a sun ce kaza sai ka ga ruwaya ne hatta ma su ma suna da shi amma sai su ma wani kwaya su ce shi a sun ce wai wai an yi ridda sai mutum uku to ridda kalma ce tana da ma'anar duga tana da ma'ana musdalaha ridda ba lalai yana nufin mutum ya fita daga addini ne ya koma wani addini ba yana nufin ya kafirce da Allah da manzansa da ranar lahira ba ko kuma ya koma yana bautan gumaka ba a lugace yana nufin ya juya bayan me ma'anar ridda a luga juyawa saboda haka yana iya zuwa da ma'anar luga saboda ko kuma sannan su ma suna da suna ma da ruwaya wanda ya kama da shigen irin wannan kalma din wanda suke da shi ya inganta a wurinsu sahihi ne cewa za a zo ƙoraman manza Allah a ranar alƙiyama sai mala'iku su zo su kori wasu mutane su tsaron sani sai su kore su sai aka sai suka ce sai manza Allah ya miƙe ya ce ashabi ashabi sai a ce masa ai baka san abin da suka haddasa ba bayan ka sai manza Allah sai ce sai a bar ni fi humalin ni'am humalin ni'am menene ma'anar humalin ni'am a cikin shi a cikin sahihan littattafan su yace sai yace sai manzo Allah sai sai a kyale ni a cikin humalin ni'am humalin ni'am an ce shine irin kamar makiyaya din nan idan suna tafiya in suka yada zango in za su tashi akan samu ɗan su dabbobi ba su da lafiya sai sai ya zama ba za su iya miƙewa su tashi da kafansu ta ba kuma ba za su kuma za su tashi daga zango ɗin ba kuma za su jira sai dabbobin nan sun warke su taka da kafansu irin wannan kawai sai a tatta a kora garke a kyale waɗannan dabbobi da ba su iya tafiya ba a aje musu ciyawa mai yawa da ruwa a tafi a basu ko su in su warke su in sun warke su zama dabbobin daji in ko kuma wani wayansu mataki su su masu sun zauka anan suka ga kuma da ni'am ya sami lafiya ko kuma ya ne oh kuma sun sami abinci ko kuma ya mutu ya zama ya zama mushi ko ya rai ya rayu a daji ko kuma ya mutu to irin wannan idan garke ya yada zango aka tashi za a tafi kuma ni'am guda nawa akan bai adata in garken nan mukaddara na shanu ne shanun nan sun kai ɗari biyar misali to kuna tsammani in suka yar zango za su tashi saniya nawa za su bari wanda ba su da lafiya ɗaya biyu uku hudu biyar tsane ba ya wuce hakan ƙwarori ne kumalin na'am ƙwarori ne kaga yana nufin cewa manzo Allah ya ce a ranar za a bar shi cikin ƙwarori ke kumalin ni'am galiban humalin ni'am ba ana kaddara su da gomomi ba ne ba su kaiwa goma ƙwarori ne da ba su kai goma ba galiban su a humalin ni'am kan zama uku hudu biyar an gama in ko da za a samu humalin ni'am su kai bakwai lalle an an yi hasara mai yau kila ma masu garki su ce an ya ma tafi ba har guda bakwai amma guda ɗaya biyu sai su tashi tafi da su to shine nan to wannan cewa na ɗaya abin da yake ruɗa su an kalmar ridda sun ɗauka ridda yana nufin mutanen da aka ce sun yi ridda sun koma suna bautan gunki to ba ma'anansa ba ke sun juya baya ne a kan mene wannan in an uhud ne sun juya baya daga alkawarin da suka yi cewa in sun in yaƙi ya zo za su dake su shahada da yaƙin ya zo sai suka gudu to sun yi ridda daga mene kenan daga wannan alkawarin da suka ɗauka za su dake su sami shahada ba sun yi ridda daga addini ba an fahimta ai sun bar wannan wannan alkawarin da suka ɗauka na cewa za su dake saboda haka in kilabi adal aqib annan ba yana nufin komawa makabirci bane yana nufin sun gudu sun bar annabi sai dai ko annabin ya mutu amma su su rayu amma a daga cikinsu akwai wanda aka zuki alƙawarin cewa ba ja baya wannan mun karanta muku baya ba ja baya manzo Allah ya ɗauki alƙawarin su kan ba su ja baya ba in sun ja baya bai iya zuwa jahannama ne don haka ne ma ya ce ma kai mai wannan tur kai mai garkuwa yadda garkuwan ka tafi jahannama to ko sai ya yarda ya tafi jahannama to in kilabi alal aqib yana iya zuwa da ma'ana daban-daban in kilabi alal aqib ba lalai yana nufin sun koma suna bautan gumaka ba duk ba mun sami labarin wasu sun koma sun zama kafirai ba abin da aka samu aka sani shine sun tashi daga abin alkawarin da suka yi ba gudu ba ja ba suka gudu shine ma'ana to in kilabi alal aqib kuma bayan bayan bayan gadir bayan mika hannun gadir da suka yi da manzo Allah ya bar duniya kuma suka juya ba kan alkawarin da suka ɗauka ba yana nufin kuma shi kenan sun koma suna bautan gumaka ballanta na wani ya je ce ai kun ce zu an yi ridda ma'ana an koma kafirci to wannan ruwayan kuma shi ma dai a cikin kafi da isnadinsa ya ce ibn mahbub daga amur bin abi mikdam daga babansa ya ce na ce ma abi ja'far alaihi salam ama suna rayawa cewa bai'an abubakar tun da dai mutane sun haɗu a kai to akwai yardan allah ciki kuma ba zai yiwu Allah ta'ala ya fitini al'umman Muhammadu bayan bayansa ba sallallahu alaihi wa sai Abu Ja'far ya ce ba su karanta littafin Allah ba ne awa ma ya ƙar'u kitaballahi ba su karanta littafin Allah ba ne awa laisa Allah ya ƙulu wa ma Muhammadun illa rasulun kada kadar min qablihi rusul afa in mata au qutilan qadabtum ala aqabikum ba su karanta ba ne wannan ayan an karanta an saukar da ita ne a karanta ta amma ba ta da ma'ana ne wa manyan kalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayzillahu shakiri duk da kaji Allah ya magana akwai yuwan akwai ba yuwa ne ba ma an yi ne kamar yadda zo a ruwayan wani ruwayan Imam Ja'far Sadiq to duk lokacin da kaji Allah ya hana abu to ka tabbatar wani ya aikata ya kawo a wannan yana nan tafi inda inda inda inda Allah ta'ala ke cewa bai kamata gare ku ba ku cuci annabi ko ku auri matansa bayan bayansa yace to duk inda kaji an ce an hana ba an yi to ko matan annabi akwai wanda suka aura tunda an hana amma akwai wanda aka yace akwai akwai wata matan da manzo Allah ya aka ɗaura masa aure da ita amma bai dukuli da ita ba sai wafati sai ita ta ce to ai ta ba a dukuli da ita ba sai su wane da wane suka mata fatawa cewa tun da yake zai ba a dukuli ba tana iya aure sai ko wani sai ko suka ɗaura mata aure da aka ɗaura mata aure sai mijin da aka ɗaura mata auren sai ya haukace ita kuma bata jima ba ta mace amma an yi in yi cewa duk abin duk da kace Allah ya ce kar ayi abu sai wani yayi dun ba ma'ana a ce kar ku kaza alhali da ba za a yi ba ko kuma a umurce ku kai abin da ba yiwa ka ta wajen an ce ya koyi wanda ku imani ku tsinko taurari ba za a ce maka kai abin da ba za ka yi ba zai yi ba kuma za a hana ka abin da san ba zai yi wani ba a za a hana abin da san ba wani ya yi ba sai ka ji wani ya yi saboda haka baka ji tun da ka ji an ce afa in mata au qutlan qadabtum ala aqabikum to tambaya bayan manzo Allah akwai wanda suka inqilabi ala aqibaihim ne in ka ce mun ai babu sun ce to Allah kawai ya faɗa ne kawai ai ai kaddarawa ne ya ce in an kaddara ne in haka nan ya auku kaza to amma bai auku ba so shine kamar yadda shi wannan Abu Ja'far alaihi salam yake an sama wannan Amr bin Abi Miqdam wani Hiran daga babansa ne shi Abi Miqdam din ya ce mutane suna cewa wai ba ba zai yi bayan manzo Allah Allah ya fitina al'umma ba sai ce ba su karanta wannan ayan ba sai na ce da shi inna fassarsa ya gaya musu al'ummun da suka gabata sun yi tsabani bayan annabinsu ma'ana kuma za ku saba bayan annabin ku ke ko ko na daban ne ashe Allah haifa qala inda Allah ce wa aitayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sha Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'd ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid mun karanta wannan baya a bakara mun bayani cewa lallai haka nan ne an ba da bayani cewa bayan annabawa mutanensu sun yi sun yi amma fasarin wanda muka ce ainihin ana yi da da wannan al'umma ne kuma lallai abin da ya faru a wannan al'umman ke bayan bayan bayan bayan wannan manzon lallai iktatalu fa minhum ma amana wa minhum ma kafara haka ne ya faru wani abin mamaki shine wasu suna da suna cewa suna cewa bayan manzon Allah wasu mutane sun yi ridda ko ba su ce haka nan ba to shi ne muka ce wasu suka yarda suka ce eh suka ce tunda annabin ya mutu ma wasu sun fasa addini suka yarda eh eh ha abubakar ya zaƙe su ridda rale lahu anu ajma'ina wanda Allah ya da shi kuma dan aljanna ne yanzu kuma daga ba a ce yayi ridda kai ka yadda kai ka yadda da wannan magana sai kuma ya shiru a yi kofa to ɗayan biyu in ma dai ba da riya lawa anum ajma'ina ne ba in ma ba wanda ya rida a cikinsu in dai da riya lawa anum ajma'ina duk cikansu duk cikansu waliyai ne gaba ɗayansu suka mutu suka rayu aure suka cika aure kowa to shine radiyallahu anhu ajma'in amma ka ce mana kuma ka kawo mana wannan magana kuma ka ce wasu sun yi ridda ridda kai su kuma wasu kuma suka hana zakka suka hana zakka wajibi radiyallahu anhu wasu ka ce tun da annabin ya mutu sun ba su addini wasu ka ce wai aka yaƙe su ba na kaga wannan sai sun ya kaga manzo Allah mai shaida ya cika alƙawari wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi khaira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi fadi alkhairi dangane da shi ya ba masa wa kana an-nasu yahmiluna ala nabi sallallahu alaihi wa al-maymana wa yakshifuhum aliyin sai sai mutane wato ma'ana kafirai ƙwarai shawa sai su hawo dira ta bangaren daman annabi sai ali ya tare su sai kuma su kawo hari ta hagu sai ya sake tare su sai su kawo ta gaba ya sake tare su har sai da takobinsa ya karere karaya uku ya zama gundulmi yanzu ta kyayo farko kan ya karye ya ci gaba da yaƙi da ba kai ɗin tsakiyar ma ya sake karewa har sai ya zama yanzu sai kota yanzu ba yaƙi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ya wurga ɗan ragowar takobin a gabansa ya ce wannan takobi na ne ya riga ya karere ya ce aka ce a rannan ne annabi sallallahu alaihi wa ya ba shi zulfiƙar zulfiƙar takobi ne da mala'ika jibril ya zo da shi daga aljanna ya bashi da annabi sallallahu alaihi wa ya ga a gabansa ga yawan wa'anda aka karkashe ya daga kansa sama yana kuka ya ce ya rabbi wa attani an tafar dinaka wa in shi ta lamai aika ya ce ya rabbi kai man alƙawarin za ka ɗaukaka addininka in kuma ka ga dama wannan ba zai gagare ka ba ya ce ali sai gabato ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulallah ina jin abin nan dawi ya ce ina jin kamar kam- kam- kamar karan sukuwa yana jin kara mai yawa a sama to sannan ya gabata yana yaƙi ya ce da ya ce in ya ce da ya je yana yaƙi bayan yana jin kamar yana jin sukuwa wato ma- wannan kinaya ne ga cewa mala'iku sun iso ke je yana ce ce, ina jin kamar ƙarar rike amma ba sai- ban sa- ban kamar na na- kamar akwai waɗansu jama'a ma dai ban gansu ya ce to ya ce daga nan da na je na fara tsara kafin na ɗaga hannu zan sari mutum sai in ga ya faɗi matacce sai manzo Allah ce hadha jibril wa mika'il wa israfil fil mala'ika yace ai jibril ne da israfil da mika'il su ne suka so sannan sai jibril alaihi salam ya zo ya tsaya a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wa yana ana yana kallon Ali na yaki yace ya Muhammad inna hadha lahiyal muwasat wannan shine muwasat muwasati shine ainihin ah, ainihin ka- ka- ka- ka- ka- fa- fansa ka ainihin ka- ka ka ba da ranka wajen fansan wani wato muwasati kamar da kamar da kan da kai da shi ku zama a kaman abu guda yace wannan shine muwasati sai sai manzo Allah ya ce inna aliyyan minni wa ana minni kun ga a baya ya ce ma Abu Dujana Ali eh, kai kana iya tafiya amma Ali ni ne shi shi kuma shi ne ni. wannan ya ma fi ƙarfi akan an eh, aliyan min ne wa ana min shi wannan a wannan abin da ya ce shi ne eh, fa amma aliyun fa huwa ana wa ana huwa okay. kaga ana huwa fa wa- um, ah, fa huwa ana wa ana huwa ya fi huwa minni wa ana min sai jib- sai, eh, s- s- sai jibril ya ce wa ana ma wa ana min kuma da manzo Allah ya ce da shi wa am- inna aliyan minni wa ana min sai jibril ya ce wa ana min kuma sannan sai mutane suka su- su- suka dare suka suka suka shi- suka shiga zuba a guje su- su su qurayshawa kenan sai suka suka zuba a guje to daga nan sai a- a- manzo Allah ya ce ma Ali je ka ga ya suke naga lokaci na hararan mu lokaci na yanzu magariba tana yi da dan wuri tana dawowa baya kaɗan J- eh, shekaran jiya da muka tashi karatu kusan da magariba muka tashi wannan ruwaya na da ɗan tsawo amma na san na karanta muku wani ɓangare nasa amma cikakkensa ne nan sai dai yana da fa'ida a ji in muna iya yankewa mu tsaya ma ɗora daga nan zan ɗora kan cewa ainihin eh, inda manzo Allah ya tura Ali ya duba ya ga su rundunan ƙurayshawa inda yake ce masa in kaga sun hau dawakai Madina Madina za su nufa in kaga su- ai, in ka- kaga hau sun haura kuma maka suka nufa muna ta mun karanta wannan baya amma ba cikakken sa ba saboda ka dan tsora nan insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahi to insha Allah ranar da muke karatu mun ce an ce sarkin musulmi ya ce ran laraba ne sallah daga baya an ce ba haka ba ne amma eh, yanzu yanzu za su yi sallah daidai da na saudiya ne a saudiya ranar alhamis goma ga wata ne amma a najeriya ranar alhamis sha ɗaya ne saboda haka insha Allah mu ranar laraba mai zuwa goma ga wata rannan za mu yi layyanmu insha goma ga wata yake a nan ba ruwanka da yadda yake a makka a makka rannan tara ga wata ne in ka je hajji ka yi a can yadda yake amma a nan lalle rannan goma ne ga wata bis da ganin wata an ga wata ne sosai ya cika kuma ta kwana talatin cur tukun ba- wata mu baya talatin da ɗaya Allah ka gano da mu abin da muke karantawa ka shirye da bude shirye da kici ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين